نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصت الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أوصيكم ونفسي أيها المصلون الكرام بتقوى الله عز وجل وسم والطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في موكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعد عباد الله ومن أقبح الخلق من دم الأخلاق المذمومة في الإسلام ومن دمنها البخل وقال الراجب الأصبهاني رحمه الله تعالى البخل هي إمساك المقنيات أما لا يليق حسبها عنه وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه البكل هو البكل بما في العيب بما في اليد وقيل البكل ترك الايثار عند الحاجه ايها المصلون البكل خلق مكروه مذموم عند الله تبارك وتعالى في غير ايه من كتاب الله الكريم وتوعد اصحابه وعيد شديد وعقوبات تلحقهم في الدنيا والآخرة وقال تبارك وتعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة إن الله لا يحب كل مقتال فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وقال شيخ المراغي رحمه الله تعالى والمراد بالبكل في الآية البكل في الإحسان كالمال والعلم والجاه والهبة وغيرهم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل والضلع الدين وغلبة الرجال ومن آثار البخل عباد الله الحرمان لأجر مرتب على الإنفاق في أبواب الخير ومن آثارها سبب في ضعف الإيمان وسوء الظن بالله تعالى كراهية الناس له فهو مغ... فهو مغضوب مكروه حتى ما أقرب الناس إليه الوقوف العسم بسبب منئه لما يجب عليه من الحقوق وواجباته حرمان من لذائذ الدنيا والمباحات لنفسه ولغيره سبب لكشف العيوب المرء وإظهارها للخلق قال الشمس الدين الصفري رحمه الله تعالى والسكاء والكرم سبب لسترة العيوب والبكل والشهوة سبب جالب كشفها أقوال السلف الصالح والعلماء في ذم البكل وأهلها وقال علي رضي الله عنه البكل جلباب المسكنة وربما دخل السخاء أو سكي بسكائه الجنة وسئل الحسن البصري رحمه الله تعالى عن البخل فقال هو أن يرى الرجل ما ما ما ما ينفق ما ينفقه تلفا وما يمسكه شرفا وقال محمد بن المنكدر رحمه الله تعالى إذا أراد الله بقوم شرا أمر الله عليهم شرارهم وجعل أرزاقهم في أيدي بكلائهم وقال بشر بن الحارس البكيل لا يبت له ومدحت امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله هي صوامة قوامة إلا أنها بكيلة فقال فما خير لها وقال الشعبي رحمه الله تعالى لا أدري أيهما أبعد غورا في نار جهنم البكل أو الكذب وقال أيضا بشر مال البكيل بحادث أو وارث أقول ما قال إن صوابا فمن الله وإن أقطعت فمن يوم الشيطان فاستكبروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wataala muna yaba masa muna gode masa muna neman tanyansa da agajinsa hakika wanda Allah ya shirya shine shiriye Allah ka samu cikin shiryun bayinka hakanan wanda ya bata ba za a samu mai shiryar da zai shiryar da shi ba ina shaidawa da ku cewa babu abin bauta da cancanta sai Allah subhanahu wataala a samai da kasai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bawansa ne kuma jakadarsa ne wanda ya zuwa duniya da alkhairin da babu kamarsa wanda ya bishi ya tsira wanda ya saba masa ya halaka bayan nan ya'yan uwana cikin addini a yau muna 29 ne ga watan goma a musulunci watan shawwal hijira yau na da shekara 1444 kutubar mu a wannan masallaci namu na Usman bin Affan da ke wannan unguwa ta Hamudu Kaifi a bypass nan fadar jihar Gombe za ta yi magana ne kan wata ɗabi'a mummuna a cikin musulunci wanda kamar yadda muka sani musulunci akwai akalakul hamida akwai akalakul mazmuwa akalakul hamida suna halaye na gargari wanda ake so musulmi da ɗabi'antu da su halin manya halin karamci halin bayan allah na ƙwarai halin 'yan aljanna wanda shi yasa Allah ya dunkule su gaba ɗaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innaka ala khuluqin azim babu shakka kana kan tadodi mafiya girma ɗabi'unka alkhairan suna da yawa yasa yake cewa bu istuli utammima makarimul akhlaq ni an aiko ni inji manzon Allah domin da zama cikamaki na dukkan wata ɗabi'a mai kyau dukkan wani hali da ɗabi'a mai kyau a gwamnan manzon Allah ake koyarsa laƙar kada da kun fi rasulullah usotun hasana to bayan wannan suna da kishiya a abdiddu ta tabayyano ya ashiya iha abu kishiyarsa iya bayyana kishiyar abu iya bayyana abu waye yanda akwai ɗabi'u masu kyau haka na akwai ɗabi'u munana yanda akwai mutanen kirki mutanen ƙwarai haka na akwai mutane akasin waɗannan ɗin duk abin da ka sani akwai kishe shi yadda musulunci yake kwadaitarwa zuwa ga halayya na kwarai ɗabi'u masu albarka masu alkairi haka ne yake hani da jan kunne da taka burki game da munanan ɗabi'u wanda musuluncin baya son su kuma Allah ta'ala ya yi nuni mu guje su manzan Allah ya yi bayani ɗaya bayan ɗaya a kansu akan kada mu yadda matsunci kanmu daga cikin irin waɗannan abubuwa daga cikin miyagun ɗabi'u da musulunci yake kore mu kansu yake jan kunnenmu yake mana gargadi mai tsanani daga cikinsu akwai rowa ita ce albukhul da harshen larabci babu shakka ya yan uwa rowa tana cikin gamayyar munanan ɗabi'a cikin musulunci musulunci baya so ubangijinmu baya so manzanmu ma baya so ya kori al'umma daga kanta domin daga nan za mu gane cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kyauta ya fi kowa baiwa ya fi kowa bayarwa da azumi an sha karanta mana hadisan da manzan Allah ke cewa ajwadun nasu bil khair in dai alkhairi ake so to manzon Allah ya fi kowa an ce alkhairinsa da ungu-ungunsa yadda ka san iska mai gudana kowa zai iya shaƙa manzon Allah haka yake ba mai ruwa ba ne haka nan sahabbansa ba marwata ba ne haka nan iyalan gidansa ba marwata ba ne haka nan kuma ake so musulmai masu imani su kasance ba su ɗabi'antu da ɗabi'a ta ruwa ba mu sani ya uwa masu albarka a abdullahi ɗan abbas allah ta'ala ƙare da shi yake cewa ruwa shi ne kai ruwa cikin abin da allah ya hore abin da allah ya baka ɗoriya kan bukatunka a ce babu rabon wani babu jinkan wani babu tausaya wani a ciki to babu shakka in ji ɗan abbas wani ita ce asalin ruwa ko mutum ya zama tataccen marwaci wani daga cikin magabata yake cewa ita rowa ita ce tarkul ithar inda alhaja ka san gawa na iya cikin tsananin bukata ko bukatar ta gaskiya kuma kana yin da za ka yi ka taimake shi ka ciro shi daga wannan hali ka ƙi ciro shi ka ƙi fito da shi to wannan shi ma wa'ansu malaman suna kirga shi daga cikin layin rowa ka yi ƙoƙari alkhairin ka ya yaɗu domin ka barwa duniyarka ta baya yabo mai alkhairi kada ka tafi lahira ka bar baya da ƙura musamman a dinga yabanka kuma a dinga zarginka da cewa kai ba mai alkhairi ba ne kai marowaci ne babu shakka wannan mummunan yabo ne da zai biyo bayan wanda ya muta irin wannan layi masallata masu albarka ita ruwa wani hali ne abin zargi wanda Allah ta'ala da kansa ya zargi masu irin wannan hali a ayoyi daban-daban a ƙur'ani Allah ta ya alƙawarantarwa marowata narko na azaba da ukuba mai tsanani wanda za ta ruske su a duniya kuma da lahira Allah ta'ala yake cewa wala ya hasabanna alladhina yabkhaluna bima atahum Allah min fadlihi wa khayran lahu waɗannan da suke rowa cikin abin da Allah ya ba su kuji abin da Allah ya ce ba yabkhaluna bima atahum Allah suna rowa cikin abin da Allah ya ba su a ce ba ƙoƙarinka ba ne ba ƙarfinka ba ne ba basirarka ba ce ba zalaƙarka ba ne a Allah ne so ya baka kuma in ya so zai iya ɗauka ya bewa wani daga cikin bayinsa to abinda Allah ya baka Allah ya ce karka yi zato irin rowar da kake cikin abinda Allah ya baka daga falalarsa huwa khairan lahu kasu zaci wannan abin alkhairi ne Allah ya ce marowata kar ku zaci rowar da kuke alkhairi ne sai ce a'a bal huwa sharrun lahu ruwa sharri ne inji Allah kaga babu shakka ruwa bala'i ce kuma ruwa musiba ce tunda Allah subhanahu wataala ya kiraita da shari Allah ta'ala yake cewa sai dawakuna ma bakilu bihi yawmal qiyama abinda suka yi ruwa da shi za a masu linzamin wutar jahannama a ranar alkiyama a rataye masu auya wallahi mirasu samawati wal ardi Allah ya ce shine mai gaje sammai da kasai gaba daya duk abin da kuka bari a bayan ƙasa to Allah ne zai gaje shi a shi in ka yi ruwar in ma ba ka yi ruwar ba za dai ka tafi ka bar shi da ƙarshe kuma Allah zai gaje duniyar gaba ɗaya inna na hannu na ritul arda wa man alaiha Allah ta'ala ya ci gaba da cewa inna Allah la yuhibbu man kana mukutalan fakura Allah ta'ala baya son mukutal mai yawan girman kai fakur mai yawan alfahari mai wannan sifa guda biyu Allah baya son alfahari da girman kai sai Allah yake fassara masu alfahari da girman kai sai ce alladine yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhul sune masu ruwa masu kuma umartar mutane da ruwa ashe duk marowaci iya cikin mukutal kuma iya cikin fakur ita rowar ita ce alam na nuna kan cewa mutum ya fada cikin wancan layi na masu girman kai da alfahari domin Allah ya fassara su da kansa ce su ne ya bakaruna wa ya amuruna nasa bilbukul wa ya katimuna ma atahumullahu min fadli suna ɓoye irin abin da Allah ya ba su na falalarsa Allah ya ba su amma sai su ɓoye sai su hana al'umma su amfani da shi shekul maradi ɗaya daga cikin magabata yake cewa abin da ake nufi da ruwa a wannan aya shine albukulu bil ihsan kai ruwa wajen kyautatawa dama ka hana mutum haƙƙin sa wannan zalunci ne yayi amma abinda ake nufi da ruwa albukulu fil ihsan kana da iko ka tausayawa mutum ka taimaka masa ka dafa masa sai ka ƙi to wannan shine asalin ruwa kalmali wal ilm kamar kai ruwa da dukiyar da Allah ya baka ko kai ruwa da ilimin da Allah ya baka ko kai rowa da matsayin da Allah ya baka ko kai rowa da wata baiwa da Allah ta'ala ya yi ma wanda baiwa wanda daga cikin bayinsa ba Anas dan Malik Allah ta'ala ya kare yadda da shi yake cewa domin hadarin rowa iya cikin abin da manzon Allah yake roƙon Allah ya mai tsari game da ita manzon Allah da kansa ya kirgo asu miyagun dabi'u har da rowa ciki sai yake roƙon Allah ya kautar da shi ya masa katangar karfe da wannan dabi'u yace Allahumma inni a'udhu bika ya Allah ni ina neman tsari gare ka min alhammi wal hasad daga cikin damuwa da bakin ciki Allah ka raba mu da damuwa sannan kuma Allah ka raba mu da bacin rai da bakin ciki sannan yace wala ajiz wala kasal manzon Allah iya roƙon Allah subhanahu wataala ya tsare shi daga gazawa ya zamto abiyazo zaka iya ka gaza a gaggazawarka a fili manzon Allah iya roƙon Allah kada wannan ya bayyana a gare shi Allah mu ma kada ka nuna gazawar mu a fili ya Allah sannan wal kasal manzon Allah iya roƙon Allah game da kasala a ce mutum kasalalle ne ba shi da ƙoƙari ba shi da himma to manzon Allah iya roƙon Allah ya raba shi da wannan ɗabi'a mu ma muna roƙon Allah ya raba mu da wannan ɗabi'a sannan manzon Allah ya ce wal jubni wal bukul Allah ina roƙonka ka raba ni kai ga tsakayi na a ce ni matsoraci ne ini aljibun ya zama to na sufanti da tsoro abin da ya kamata na tsaya na nemi haƙƙina na kare mutunci na da na addini na a ce na gaza ina tsoro ya Allah ka tsare mu daga wannan ɗabi'a sannan ya ce wal bukul Allah ina neman tsarinka daga ruwa kada a zarge ni kada a zinɗe ni da ni marowaci ne manzan Allah iya kai kuka zuwa ga Allah akan Allah ya raba shi da ɗabi'ar ruwa haka nan waddal uddain manzan Allah iya cewa Allah ka raba ni da karyewar bashi Allah kada ka sa bashi ya karyu a kaina na rasa yadda zan yi da shi sannan wa qaharu rijal ko wa galabatu rijal Allah kada ka sa mazaje su yi rinjaye a kaina duk abin da za a yi ya Allah kada ka bewa makiya dama akan mu ya Allah to wannan addu'a ce da manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam an ce tana cikin azkaru sabawal masa don muhimmancin addu'ar tana cikin jerin addu'o'in da yake bayan asuba da bayan magriba abun dauka ciki akwai ruwa cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke neman tsarin Allah daga ita shine wal bukhul da ruwa Allah karba mu da ruwa daga cikin irin abin da ruwa take bayarwa na mummunan sakamako zuwa ga masu ita na farko akwai alhirman min al'ajalil murattab alal infaqi fi sabilillah duk marwaci to ya haramta wa kansa samun ladan da Allah ya ajiye yake biyewa masu kyauta da sadaka kun san a ƙur'ani ya uwa ba inda Allah ya yabi mutane mutanen kirki a gunsa wanda ya bannan ya je ƙarshe Allah bai siffanta su masu kyauta bane masu bayarwa bane duk inda Allah ya jero mutanen kirki su ne kaza su ne kaza to ka bi wannan siffofin da kyau sai ka ji labarin akwai kyauta da sadaka cikinsu tun daga farko ƙur'ani yana bada faɗa mana allazi ne yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata sai ce wa mimma razaqnahu yunfiqun sana ci da abin da Allah ya musu arziki allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi ko kuma allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah sirran wa alaniya suna ci da abin da Allah ya hore musu dare da rana boye da fili wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu idal lil muttaqin yace alladhina yunfiquna fi sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghayz wal afina 'anil nas da yaje can yake cewa tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an sai ce wa mimma razaqnahum yunfiqun sai yake cewa wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum sai yace lis-sa'ili wal mahrum duk inda kaji Allah iya ebo mutane hatta ibadur rahman da yake magana akan su wallazina idza anfaqu lam yasrifu wa lam yuqtiru wa kana bayna zalika qawama duk inda Allah yake yabo sai kaji annabi ibrahim alaihi salam wa hal ataka hadi aw hal ataka wa hal ataka hadisu dai hadisu daifi sai ce ibrahim al-mukurami ibrahim al-mukurami ibrahim mai karamci a labarinsa ya zo ma wanda daga yin baƙi je danne ɗan maraƙi bai san su mai yanka musu domin kyautarsa da alkhairinsa da dabajintarsa to haka ake so musulmi mu kasance to duk marwaci to irin wannan alkhairan da Allah yake lissafa to ya haramta wa kansa su ba shi a cikin wannan labari abu na biyu ita ruwa tana nuna mai ita iya da da'aful iman iya da ronin imani wasu uzzanni billah duk marowaci iya munana wa Allah zato domin Allah ta'ala ya ce a duk wanda ya bayar Allah zai bashi ya ce in tansurullaha yansurku ko manzon Allah rantsuwa fifa yace salasatun uqsimu alaihinna akwai wa'ansu abubuwa guda uku zamu ku rantsuwa da Allah kansu farko abinda manzo Allah ce ma naqasar sadaqatun mimma in dai sadaka zaka yi da dukiya manzo Allah ce wallahi dukiyar ba za ta tawaye ba za ta rugu ba sai dai ta karu ku tambaye masu kyauta da sadaka fi sabilillah ku ji labari a kullun sai Allah ya kara musu dukiyarsu sai Allah ya ba su kwanciyar hankali kuma sai Allah ya sa musu albarka ga hadisin abu huraira iya cikin bukari manzon Allah ke ce duk asibar duniya sai Allah ya halicci wasu mala'iku guda biyu suna addu'a ɗaya iya cewa Allahumma a'ri munfiqan khalafa ya Allah duk wanda ya dauko bayan Allah ka mayar masa ka bashi ka bashi Allahumma a'ri mumsikan talafa ya Allah duk wanda ya ruwa ka dora masa asara hadisin iya cikin bukari hadisin abu huraira Allah ta'ala ya kare da shi to wannan shine irin alkairai da masu kyauta suke samu da kuma irin sharrin da marwata suke samu abu na uku karahiyatun nas lahu duk marowaci mutane ba sa son sa wallahi ko da a baki za a nuna ma haba haba a ido faram faram a zuciyar ba ta son ka domin ɗabi'a ce wanda Allah ke sa kyamar mai ita a zukatan bayin Allah duk marowaci al'umma ba sa son shi ko ba sa masa fatan alkhairi a kullun abin fishi ne a gun mutane ko da makusantansa ne kuwa inda ya ɗabi'antu da ruwa za su ba sa ƙaunar shi abu na hudu a loko fil'aisin dukkan marowaci iya jefa kansa a cikin sabon Allah bai sababi man'ihi lima ya jibo alaihi mai zaku domin ya hana abin da Allah ya dora masa na wajibi na wajen bayarwa da taimakawa da ciyarwa abu na biyar hirman min iri duniya iya haramtawa kansa wani jin daɗin duniya ku tambayi masu kyauta da sadaka ku kyauta zai yi ya bawa wani amma sai ya fi wanda ya bi wa jin daɗi duk wanda ya saba da alkhairi ku tambaye shi idan ya ɗauko ya bayar wallahi tallahi ya fi wanda ya bi wa jin daɗi to kai marowaci wannan jin daɗin ka haramta wa kanka shi wani jin daɗi ne na musamman wata yayewar damuwa ce a kirji ta musamman idan har ka ɗauko abin da Allah ya ba ka biwa wani to sai Allah ya sama inshirahu sadr sai Allah ya sa kirjinka ya buɗe ka ji daɗi Allah ya sa kuma wani farin ciki a lokacin wanda ya kai can marowaci irin wannan jin daɗin ka haramta wa kanka baka san shi ba abu na gaba kamar yadda malamai suke cewa daga ciki sababu likashfi ayubil mar rowa tana zama dalili na cewa ka tona wa kanka asiri idan kai marowaci ne ita wannan rowar sai ta sa dukkan wani mummunan ɗabi'arka ta fito fili an gane ta fito fili an gane kai mai mummunan ɗabi'a ne wa izharu halil khal kuma sai abin ya bayyana ga mutane sun gane shamsuddin as-safri yake cewa shi mai bayarwa as-sakha wal karam bayarwa da baiwa sababun li sitratul uyub tana zama sanadiyar sitirce aibi yanzu to wani mai kyauta ne wani mai sarka ne to wannan za ta sa aibin kama ya koyi ba za a gane ba kuma da dama marowaci iya zama kashi sababu jalibu kashi fiha idan marowaci iya rowa to tana zama to dalilin tona masa asiri wasu ɗabi'un sama wanda ba su ne ba sai an bayyana bayyana ai wannan marowaci ne ya ce ai makaryaci ne ai mai hasada ne ai mugu ne ai kaza ne wannan rowar kadai ta jawo sai asirin ka ya tona akan abubuwa da yawa amma ai mai alkhairi ne sai ai shiru mutumin kirki ne ba mai hasada bane ba mai kyashi bane to shi kansa kyautar tana iya jawo ma ɗabi'unka na alkhairi su bayyana kuma ta rufa ma asiri kan abubuwa da yawa da kusan ƙarshe akwai malamai da yawa da suka yi bayani magabata na ƙwarai game da me ake nufi da ruwa da irin haɗarinta aliyu ɗan abi ɗalib allah ta'ala ya ƙara yadda da shi yake cewa ita albukul jilbabul maskana ita ruwa kamar mutum iya lullube kansa ne da mayafin talauci duk marowaci kamar mayafin talauci ke lullube kansa tunda hatta yahuda ma Allah yana cewa duribat alaihim zillatu wal maskan duk da suna da abin a hannu amma Allah ya ce talakawa ne ko matsiyata ne domin abin da Allah ya ba su basu ma ji dadin sa balantana wani dadin sa to to haka sai na aliyu ce duk marowaci to iya lallabawa kansa mayafin talauci ne wa rubama da kala saka bai saka ihli janna aliyu dan abi dalib Allah ya kare da shi yake cewa da yawa mai alkhairi alkhairin zai iya kai zuwa ga aljanna anan mun sha karanta muku a wannan mimbarin cewa wata mace ce karuwa cikin karuwai cikin banu isra'ila ta yi amfani da baiwarta ta yi amfani da lafiyarta ta nemo ruwa ta biya wani kare iya neman ruwa ya sha ba ta yi rowar ruwa ga kare ba ta ba wa kare ruwa iya neman ruwa ya sha sai Allah yi wa manzan Allah wahayi ya gafarta mata Allah ya bata aljanna ruwa ta ɗauka ta biwa kare ya sha Allah ta layi sanadiyar ya fi mata da gafarta mata to ina ga wanda kuma Allah ta'ala ya saka ce da masallaci mai cewa la ilaha illallah mai cewa la ilaha illallah akwai wani bawon Allah da Abu Zar yake ba da labarinsa cewa da ya zo mutuwa sai yake cewa ‘ya'yansa kun san labarin mai gurasa kuwa? kun san labarin mai gurasa kace bawa faɗa mana suke cewa wani bawan Allah ne ya yi shekara wajen saba'in ya yi wa Allah bauta rana ɗaya sheshe ɗan yirin ya je yi zina da aka gwada zinar da yi da alkhairin da yi sai wannan zinar gaba ɗaya ta goge alkhairin gaba ɗaya to a hanyarsa ta dawowa gida sai ya ga wa'ansu mutane a zazzauna a kwakwanci haka sun shi shiga cikin su ya kwanta to akwai wani bawan Allah da ya saba kawo waɗannan mutane gurasa sadaka ko su takwas ne ko su tarin da ruwa ya tace to sai ya karu a cikin su shi mai bayarwa bai san wani ya karu ba da ya zo ya ba su to akwai ɗaya wanda bai samu ba ke suke ce akwai ɗaya bai samu ya ce ayyan da ya saba bayarwa haka ya bayar ya ce to akwai wani wanda ya haɗa biyu kenan to da bawon Allah ne ji ana wannan labarin sai tabbatar shi baya cikin su kuma ba da shi aka kirga ba sai ya dauko wannan gora sai rabiya wanda bai samu ba sai manzon Allah yake bada labarin zinar da yayi da rubuje mai ladan su da Allah yi wancan Allah ya da masa da kayan sa ya yafe masa gora sa kwaya daya ya kuwa ta jawo mutum samun aljanna to ina ka dau abu kaza ka bayar ka bayar ka bayar kuma duk abin da Allah ya baka ya uwa ya baka ya domin ka nemi aljanna a matsayin ka na musulmi ya ce wabta gifi ma ataka Allahu darul akhira ka nemi abin da Allah ya ka nemi gidan lahira da abin da Allah ya baka bayan magana sai na Aliyu sai maganar wannan sahabi wannan tabi'i kai Imam Hassan al-Basri Allah ya mara rahama yake cewa al-bukhul rowa ita ce mutum ya ga abin da ya bayar kaman hasara yi abin da kuma ya riƙe ya mammake shi ne alkhairi to duk mai ganin wannan to babu shakka ruwa ciwo ruwa ya kama shi ka yi alkhairi amma kana ganin kamar hasara kai muhammadu bin kadir yake cewa idza arada allah bi kumin sharra idan allah ta'ala ya so shari wa mutane ammara alaihim shiraruhum sai allah ya biwa imma mafiya sharri su shugabancin su in allah bai so ku da alkhairi ba sai ya sa shugabannin ku zama to mafiya shari a cikin ku sanan waje al arzaquhum fi aidi bukaraihi sai allah ya sanya arzikin ku a hannun marwatan ku kuma to mutane sun haɗu da bala'i kenan bashir bin al-haris yake cewa al-bakil la gibata lahu idan an zana cewa na marowaci ne ba ku ki hankali da shi to wannan magabaci ce wannan ba bagiba bace ba giba sa yake yi ba a ɗaya daga cikin magabata yake cewa an zo an yabi wata mata a gaban manzon Allah ai mai azumi ce mai tsayuwar dare ce mai kaza ce sai aka ce manzon Allah ko marowaci ya ce ba ba ta da alkhairi sai manzon Allah ce to la khaira la fa ba khaira la bi alkhairin ta kuma duk azuminta duk tsayuwar daranta rowarta ta samu zala ce bata da alkhairi ash-sha'bi yake cewa la adri ayyuhuma ab'ad ghaura imamu sha'bi yake cewa ni dai wallahi bincike na da research nawa bai bayyanar min cewa wane ne in an shigar da shi wutar jahannama zai fi nisa cikin ta ba marowaci ne ko makarici ne marowaci ne ko makarici ne yace nayi ta bincike waye zai fi nisa a cikin ramin wutar jahannama albakilu awul kadi makaryaci kuma roci ɗaya daga cikin magabata yake cewa bashir malul bakili bi hadisin awari yake cewa ku yi wa dukiyar marowaci albishir da ɗayan biyu zai same ta bi hadisin ko wani abu a duniya ya same ta ta lalace Allah ya ɗora wata hasara ta tafi da ita ko kuma ya mutu magada su gada ya mutu magada su gada ɗayan biyu ne dama shi ne ce bashir malul bakili bi hadisin awari duk marowaci kuma su albishir ɗayan biyu iya jiransa ko tun iya duniya Allah ya kwace dukiyar ko kuma ya mutu magada su gada shi kenan ai ɗayan magana ta riga ta kare kenan Allah ta'ala ya taimake mu ya gyara mana ɗabi'un mu da halayyar mu ya ba mu ikon yin kyauta da sadaka ya ba mu ikon yi don shi Allah ka kawar da mu daga ɗabi'ar ruwa ya Allah Allah dukkan wata mummunar ɗabi'a Allah mu roƙon kawar da mu daga ita Allah ka samu ɗabi'unta da kyawawan halayya Allah ka jikan mu Allah ka jikan mahaifanmu Allah ya mana albarka a gidajenmu da iyalinmu da ƴaƴayenmu da makarantunmu da dukiyoyinmu Allah ka ba mu tsaro da kariya a dukkan rayuwarmu ya rabbal alamin Allah muna roƙon ka marasa lafiyar mu ka ba su lafiya a gida da asibiti da masu yawo da ita Allah masu bukatu didi kun bukatun mu da masu neman addu'i gare mu ya Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi gaba daya ya rabbal alamin Allah muna roƙon ka dauka musulunci da musulmai Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai Allah ka mana jagora Allah wannan kasa ta mu da wannan jiha ta mu Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah karo mana arziki da kwanciyar hankali da karuwan arziki da wadata da walwala ya Allah ka zaunar da mu lafiya ya Allah ka karo mana kwanciyar kwanciyar hankali ya Allah ka lullube mu da rahamarka ya rabbal alamin allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majidun allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar قوموا إلى صلاتكم يرحم